Mai sauraro barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri mai suna jarida da jama'a. Shiri ne da hukumar gidan Radiant Express mai gabatar da shirye-shiryenta kan mita 90.3 zangon FM take daukar nauyin kawowa. Kimanin makonni biyu kenan da suka gabata a inda farfesa yake yi mana bayani akan abin da ya shafi dandalin sadarwa ko kuma dandalin mu'amala wato social network wanda ya kunshi Facebook, Twitter da dai sauransu. Mun samu ɗumbin tambayoyi daga ainihin masu sauraronmu mu wanda da yarda Allah farfesa zai amsa wasu daga ciki kuma a wannan gaban nake son sanar da masu sauraro cewa kai ma kana iya turo da duk tambayar da ta shige maka duhu musamman akan abin da ya shafi aikin jarida ko kuma maudu'in da muke tattaunawa ta lambar waya kamar haka 0806528158 wato 0806528158 sakon katta kwana wato sms kenan ba kira ba a farfesa a madadin masu muna yi maka barka da zuwa cikin wannan shiri jama'a assalamu alaikum barkanmu da babbar haka a sako na farko malam ba suna amma ya ya fito daga mazaunin dan batta malam na yi amfani da zancen da kai na neman bayanai wato zancen freedom of information a inda na rubuta wa kwamishinan shari'a don ya bani wasu bayanai amma tun daga lokacin da na rubuta masa har yanzu bai bani amsa ba malam shin yaya zan yi komawa za ka yi ba wata amsa illa ka koma sai kuma ka samu ita kwafe na wannan dokar freedom of information act wata akwai ta intanet in ka tafa freedom of information act za ka same ta sai ka je ka same shi shi wanda ka nemi bayanin a gurinsa ka ce bisa sashe na kaza da na kaza an ce ina neman bayani kuma ina son a bani bayani akwai bayanin da zai baka akwai bayanin da ba zai baka ba bayanin da zai baka shine wanda ya shafi shiga da facen abubuwan da yake gwamnati ta riga ta turo amma bayanin da ya shafi wani nasa na sirri ko kuma sirrin na wani ba zai baka wannan ba saboda haka ita ita dai wannan dokar zaka sako da ita daga duk inda take a yanar sadarwa ka ɗauki kofanta sai ka koma wurin ka ce to ai bisa ƙarfin da aka bani a wannan sace na wannan dokar ina san lalle sai an bani wannan bayani kuma bai yi bayanin wani irin ma bayanai ya ne na yauwa to ai ya danganta watakila shi kwamishinan ya ga cewa bayanin da ka nema ba hurumin ka bane a baka amsoshin shi yasa watakila bai baka amsa ba amma ko ba za a baka amsa ba zai a gaya maka a ce ba za a baka amsar wannan ba saboda baya cikin hurumin ka na'am a sako na biyu fatan alheri ne daga rukayya adam abdullahi zawaciki to alhamdulillah Allah ya saka da alheri yauwa sako na uku kuma cewa yake malam ka yi zancen wasu gwamnatoci masu rajin demokuraɗiyya a inda ka ba da misalin wani ya yi rubutu a facebook har ta kai ga an kama shi to mu malam yanzu muka fara wannan gwagwarmayar kuma yanzu muka fara bayyana 'yancinmu tun da ainihin demokuraɗiyya ta ba mu damar yi za mu ci gaba da yi malam ba fashi to alhamdulillah Allah ya bara sa'awa amma ka san abin da ka nufa saboda kwanakin baya wannan yan majalisa na tarayyar Najeriya har sun fito da wani kuduri na cewa duk wani wanda ya soki lamirin gwamnati a wannan hanyoyin sadarwa na zamani ko kuma dandalin sada abokantaka ko zumunta to za su sa a kulle shekara bakwai
doka kenan doka sun yi ce.
doka ya Wal, ba tabbata su yi dokar ba amma kuduri suka fito To, da shi na'am, to aka zauna aka yi ta muhawara dai nake jin daga baya dai sun dan haƙura na'am.
saboda ka san cewa idan ka yi Mm, su kuma za su zo su ce don me za ka yaƙe su saboda ba gwamnatin da take son a faɗi wani gaskiya game da ita na'am, kullum gwamnati so take a ce ta iya ta fi kowa iyawa ta fi kowa adalci na'am.
ko da ta yi rashin adalci Mm, ba ta son a ce ba ta ba ta yi rashin adalci balantana kuma a gaya wa duniya ma gaba daya na'am.
kuma wannan nake jin ɗabi'a ce ta bahaushe Mm, dan bahaushe yana da tunanin cewa in ka ga wani abu mummuna da nake yi kar ka gaya kowa ni ka gaya min mm, zan gyara mm, amma ba na son ka gaya wa kowa to kuma kamar yadda ya faɗa ya ce demokuraɗiyya ta ba su dama ta ba su yanci kuma akwai hanyoyi da yawa daban mm.
yanzu kuma suna da yancin da su faɗa saboda haka ya rage ga mutanen gwamnati su kuma su tabbatar cewa sun riga sun yi Na'am.
wai ma fa a duniya kenan Mm, ana ganin ka mm, ana iya zuwa a rubuta a kanka ba san an an rubuta a kanka ba to kaga kuma ubangiji Mm.
shine kuma mai rubutawa Sosai.
to ya kenan za a yi an je lahira To Allah ya kyauta. A sako na gaba ya fito daga Suwaiba ta ce malam ni mace ce kuma da ina yin amfani da Facebook amma na fada tarkon 'yan yaudara. To malam me zaka ce dangane da wannan?
to ko facebook ko ba facebook ba Mm.
akwai dokoki na mu'amala da mutane Ah.
yadda za ka yi amfani da wannan dokoki na mu'amala da mutane din a waje wannan dokokin haka suke a facebook saboda haka idan mutum ya zo gare ka ya ce yana son wani abu ka auna shi ga cewa mutumin nan zai yaudare ka ai ba za ka yarda da shi ba saboda haka dan me za ka yarda da mutum a facebook wanda baka san shi ba in dai har ka ga mutum zahiri baka yarda da shi ba Mm.
to sai kuma wanda baka taba ganin shi ba zahiri ya ce da kai zai wani abu kuma ka yarda da shi Ah.
to saboda haka ala kulli halin abin da ake son a janyo a nuna mutane shine Mm.
in ka shiga wani tarko sakamakon haduwa da wayansu mutane a facebook kai ne fa ka kai kanka Ah.
ba wani ne kai ka ba saboda akwai aurarraki da yawa da aka kulla akwai abokantaka da yawa da aka kulla akwai zumunci da yawa da aka kulla ta wannan hanyar da kai ba ta yi maka daɗi ba to ba a ce a rufe hanyar ba kawai saboda kai ba ta yi maka daɗi ba ta yi wa mutane da yawa daɗi Ah.
saboda haka ashe laifin daga gare ka ne kai ya kamata ka san wani irin mu'amala Mutum.
za ka yi da mutane da baka sani ba Na'am.
kuma dole ka fi karfin zuciyarka dan karshen ta an yaudare ka ne ta nuna maka son wani abu da kake bukata Mm.
kamar mace ce a ce ana son ta wataƙila tana neman wani masoyin bata samu ba ko wani na se- tana neman wanda zai aure ta bata samu ba Mm.
wani kawai sai ya duro ya ce ai shi zai aure ta Mm.
ya ta janta ya ta janta ya ta janta har daga ba kuma ya ki auren nata Ah.
to to, ana amfani ma yan damfara suna amfani da wata bukata da suka ga kana da ita Na'am.
sai su ta amfani da ita don su yaudare ka kuma to haka ma ya Mm, zahiri Ana yi.
ana yaudarar mutane a zahiri ba wai sai lallai facebook ba. saboda haka facebook Ah.
ba shi ya bada damar a yaudare ki ba Ah.
bukatar ki ce ta bada damar a yaudare ki saboda haka kokari zaki ki tabbatar kin fi karfin bukatar taki Na'am. Sako na gaba ya fito daga Hauwa ta ce Malam a ɗaya daga cikin shirye-shiryenku ka ce hukumar tace fina-finai tana yin iya ƙoƙari. To Malam yanzu ta kai ga an fara yin tsirara a wasan Hausa idan kuma mutum yana da ja to ya je ya kalli wani fim mai suna ƙanin ajali na biyu. a tsakanin minti 44 zuwa minti ar- zuwa minti 55 wallahi malam jarumar tsirara ta yi anya kuwa hukumar tantance fina-finai ta kano da gaske take to wannan kuma ya danganta ga abin da hukumar za ta ce tunda ke ni ba a hukumar nake aiki ba abinda ne magana akan hukumar cewa akwai doka da aka ba hukumar kuma hukumar tana yin aikin ta iyaka gwargwado amma ba dole bane ya zamanta cewa yan wasan kwaikwayo su kuma suna bin hukumar wani lokaci hukumar za ta iya cewa ta an cire wuri kaza an cire wuri kaza a fim a ba su su gyaran wani lokaci kuma sai su sun yi gyaran su dawo a tabbatar cewa sun yi gyaran amma kuma da yawa daga cikin su sukan saki fim din da ba a yi gyaran ba Mm.
saboda suna ganin wannan fim din ba a yi gyaran ba zai fi janyo musu ciniki takan yi haka ne ta faru kuma takan yi shi jar mai mai fim din da ya fim din ya ce kar a sayar da shi a Kano to idan ya ce kar a sayar da shi a Kano ba dole ne sai ya kawo hukumar ta tafi nafinai ta Kano ta duba ba saboda shi dama bai yi niyyar a sayar da fim din a Kano ba to takan yi an sulalo da fim din ne wato shi ke kira cocaine an shigo da shi ta wata hanya ne an shigo da shi Kano amma ya riga zai iya yin fim dinsa da tsirashin da duk abin da yake so a sake shi a inda babu hukuma kamar misali a Kaduna ko a Jos ko a Katsina ko dai inda dai babu wannan tsaurin hukuma din to kaga idan kawai a nan gurin kawai ya kamata a sayar da shi to idan aka sulalo da shi aka shigo da shi kano ake sayar da shi a kano to kaga ya riga ya zama cocaine wato ya zama abin da yake ya biyo ta haramtacciyar hanya na farko kenan na biyu bata faɗi ba ko cewa wannan fim din sayar da shi ake yi a gari ta je ta siya a kanti a shago ta je ta siya ko a bakin danja ta siya ko ko a'a wani ne ya ba ta aro ta gani to kaga akwai buƙatar sanin yaya ma aka yi ta samu fim din ta da za a san ko hukumar ka- ta tafi na tana aiki ko ba ta aiki amma kamar yadda ce ni ba ma'aikacin hukumar ba ne Na'am.
ba ma'aikacin gwamnati ba ne amma dai abin da na sani shine Na'am.
suna ba wa yan fim gyararraki su yi wa'yansu yan fim din suna yarda da gyaran wa'yansu kuma ba sa yarda da shi a shi kuma sirajo gyaran ya cewa yake malam ina nima abucin dandalin sadarwa ne amma ta kai ga yayi min katutu kusan kullum idan ban shiga ba bana jin daɗi amma ina son in rage malam yaya zan yi to sai ka duba ba wai dandalin sadarwa kaɗai ba mutane suna shan taba ta dame su su yi ta ƙoƙarin ya layi su su rage Na'am, mutane suna shan giya Mm.
ta dame su gaya ba za su ƙoƙarin su rage na'am, mutane suna da son kallon bal kullum suna gidan bal su ga ya zai su ga saboda haka kar ka ga cewa wai shi wannan dandalin sadarwa yana da wani aibu na'am a'a ya- abu ne kam- yadda yake kamar duk wani abin da zai shiga Na zuciyarka zahiri.
eh ya dabaibaye zuciyarka haka yake na'am ba wai ya dabaibaye zuciyarka bane dan saboda hanyar sadarwa ce takan yi kawai kallon bal ne ya makale maka a zuciyarka kullum ba za ka je makaranta ba ko ba za ka yi wani abu kana kallon bal na'am takan yi kuma kallon salima ne ko kallon yan hawan doki ko dai wani abu dai da zai gushe ka daga abin nan saboda haka jajircewa za ka yi Mm.
ka iyaka tsawaita awa nawa za ka yi ko mintuna nawa za ka yi a kowace rana na yin wannan abun na'am kuma ka, ka tilasta wa kanka ka ce to daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza kaɗai zan ga abun nan sai ka fara rage ai masu shan taba ta haka suke yi mutum da yana shan taba kaza a rana ɗaya Mm.
to idan ya kudura aniyar cewa zai rage to sai ya fara rage daga daga kaza din sai fara yin kasa yana yin kasa yana yin kasa har Allah ya taimake shi ma wata rana ya ce ya daina sha Na'am. A, To mai sauraro kada dai ka shafa kana sauraron shirin jarida da jama'a ne da ya samu zo maka a daidai wannan lokaci daga gidan rediyon express a inda Profesa Abdallah Uba da mu ke amsa wasu daga cikin sakonnin da masu sauraro suka turo mana. Kai ma kana iya turo da tambaya ta lambar waya kamar haka sifili takwas sifili shida biyar biyu takwas ɗaya biyar biyu takwas ma'ana sifili takwas sifili shida biyar biyu takwas ɗaya biyar biyu takwas saƙon katta kwana ba kira ba dakace mu.
wani gari wani gari wani garin da a ce kurba manja da zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani garin da ake kurba man gyada zalla wani garin da ake kurba man gyada zalla a wani gari sun tashi ba su kin tata duk ayyukan sosai illuwan ka ka kyauta a wani gari rana take biɗar ɗanta cikin sarautun su ko ba su duba kankanta a wani gari nema yakan zama sata suna da gona kuma ba su kyauta nomanta a wani gari mata suke fita tsinta a tunda masu kuɗi ba su san su ɗan kyauta wani gari ne ba don isa da kuɗi ba wani gari ne ba san fita da kaya ba wani gari ne ba su fidda kai da zakka ba wani gari da ake kurɓa manjada Maraba. Na'am, malam ita kuma hasiya cewa take yi malam shin ba okay, na'am. Shin bature kana ganin zai ainihin kirkiri wannan dandalin a banza? Anya babu wani dalili da bature yake so ya cimma wato ma'ana boyayyen manufa kuwa.
to ta haka ne akwai ɓoyayyen manufa a rediyo sai a duba akwai ɓoyayyen manufa a talabijin akwai ɓoyayyen manufa a- a a mota da muke amfani da ita akwai ɓoyayyen manufa a waya don ki san cewa kusan duk maganar da kika yi a waya ana naɗe ta ana rikodin ɗinta a wani guri to idan kika ga boyayyen manufa a duk irin wannan abubuwan hanyoyin sadarwa ko kuma hanyoyin fasaha da muke amfani da su to fa ba za ki iya rayuwar ba dan ko kunna kwallon lantarki kika sai kin tsammanin watakila akwai boyayyen manufa watakila akwai wani satellite daga can kolin sama yana hango ki in kun kunna fitila Na'am.
saboda haka babu wata boyayyen manufa sai dai manufar da kai ka dorawa kanka Na'am.
babu ai ya sanin mu Na'am. wannan kuma cewa take eh, malam ni 'yar wasan kwaikwayo ce an taɓa shiga shafi na na facebook aka rubuta ɓatanci eh, da sunana kuma n- daga baya da na ankara na shiga na yi rubuce-rubuce don bayyana wa masu sauraro cewa babu hannuna a ciki amma har yanzu abin malam ya ƙi gushewa
Mm, to wannan shi aka kira hakin kin ba abun dama kin kin ai wanda ya miki wannan karshen ta wanda ya shigo cikin cikin Abokan ta abun nan kenan.
din da eh kin ke kika kyale shi ke kika karbe shi ya ne ya nemi abokantaka da ke kika ce kin yadda to kin ga wannan akwai buƙatar cewa ki dinga la'akari da irin mutanen da suke shigowa a cikin shafinki Na'am.
amma idan kin ga haka ba zai yiwu ba za ki iya buɗe shafi na kanki daban na'am website guda daban su kutum Mm, wanda yake kawai kai kadai kika san yadda za a shiga nan gurin kuma ki kulle shi ta yadda ba wani wanda zai iya shiga ya miki wata barna Na'am.
abin takaici ne ana yin wa yan wasan kwaikwayo haka ba ma su kadai ba Mm.
sauran mutane ana shiga shafin su a yi ta surutai mm, kuma su kasa kare kansu saboda su ba su ma san an riga an yi ba ba san lokacin da aka yi ba na'am.
bata ma akasari da yawa wanda ake musu haka din Mm.
waɗanda suke musu mutanen da suka bude kofa ne suka shigo da su abokan su kenan.
abokansu ne wanda suka yi ad ana cewa ai ad wani mutum ya aiko maka ya ce ina son ka zama abokina Mm, to da yawan mu kuma mutane suna son su ta abokan Mm.
sai sai ai ta A tara tara maka ana ta abokai.
cewa sai ga mutum yana da abokai wajen guda dubu biyar Mm.
ko guda dubu wani abin nan shi gani yake burgewa Abin alfahari ne.
yana da mutane da yawa ko nan abin ba haka bane na'am.
to ɗaya daga cikin su shine yake yin wannan abun To, ni gani nake abin da ya kamata ta yi mm, ta ta rufe shafin na'am.
ta soke shi gaba daya duk ta kori kowa da kowa ok ana iya rufe eh shafin za ka iya gaba daya.
kashe za ka iya cire ai za ka iya eh, deleting profile din naka To, ta cire shi gaba ɗaya kakaf to, sannan ta sake sabon shafi mm, kuma ta kulle shi ta yadda ba kowa ne zai iya magana ba ai idan ka bi a a tsarin facebook Mm.
akwai irin inda za ka iya yin magana mm, akwai inda za ka iya cewa wani abu akwai inda ba za ka iya cewa wani abu ba za ka iya kulle shi Mm.
ta yadda ba wani wanda zai yi magana na'am.
to ita ma za ta iya yin irin wannan ya zamanto cewa ita sai dai ita ta faɗa Na'am.
amma ita ba za a faɗi wani abu akan ta ba kuma ba za a faɗa wani abu akan abubuwan da take ciki A sako na gaba ya fito daga abashiya shehu malam naji ka taɓa halatta aure guda uku da aka kulla ta hanyar facebook amma kuma baka yi bayanin illar da shi wannan shafi yakan yi ba ya za a yi shafi ya illa ai mutum ne yake illa ba shafi ba kasuwa ba ta illa mutane ne da suke zuwa kasuwa suke illa na'am wajen taro baya illa mutanen da suke zuwa wurin taron su suke illa Mhm.
yaya za a yi shafi ya illa shafi ba zai harbe ka ba Mm.
ba zai kashe ka ba ba zai yaudare ka ba mutumin da yake zuwa shafin shine yake da illa Na'am.
saboda haka me me ruwan shafi a nan gurin me ruwan Wato shi facebook shafin bai da wani haƙi ya za a yi ina ma magana ne bai da rai Na'am.
balantana ya ce da kai kaza sai yanda aka yi da shi sai yadda kai da shi kamar yadda na bada bayani Mm.
ka shiga mota kana tuka mota Na'am.
sai ka je ka kaɗe wani mutum babu wani alkali mai hankali da zai ce zai tura wannan motar ya kai ta kurkuku kai da kake tuka motar kai za a tura kurkuku saboda kai ka janyo a ɗauka ma motar taya ce ta yi bindiga sai an tambaye ka yaya aka yi kabar taya ka ta kai ta siɗe har ta kai matsayin da ta yi bindiga a ɗaukar steering ɗin ne ya kwace maka me kake yi har steering ya kwace maka bacci kake yi gingadi kake yi ko kuwa ba wanda zai ɗauki mota ya ce ya kai ta kurkuku saboda ta riga ta janyo wa mutane illa kai da ka tuka kai ne saboda haka shafin facebook Mm.
ba shi da illa mutane da suke zuwa shafin facebook su ne suke da illa Na'am.
sun je wayansu sun je da mummunan manufa Mm.
sun aiwatar da ita to sai na faɗa na ce akwai wayanda suka je da kyakkyawar manufa har sun kulla aure to to me yasa ba za a duba wannan kyakkyawar manufar ba sai dai a duba wani mummunan manufa Na'am. a sako na gaba ba suna cewa malam kayi zancen classmate.com da kuma friendstar.com a wai shin yanzu suna ina ko ko zamani ya cin musu ne wayansu su suna nan Friend- eh, friendster ya dan tsaya shi ma classmate.com yana nan amma zuwan facebook duk ya riga ya tankare su
ibrahim aljazira malam naji a shirinka na turanci wata tana sukan facebook sakamakon abin da ya faru da ita malam ni a gani na laifinta ne to wannan ka same ta kuma sai ku dan tattauna watakila ma in Allah ya taimake mu Mm.
ku kulla wata abokantaka sabuwa mai kyau wacce za mu zo ra- ranar da za mu Daura daura auren.
a daura aure mu zo mu zo mu zo mu zo mu zo mu- mu shafa fatiha na'am saboda haka ita tana ji yanzu ai ta ji na'am to kaga idan ta ji sai ku kokari ku sadu da juna ta ta Facebook din na'am kuma daga baya Mm.
sai mu je ya aka kaya Na'am. Ita kuma Adawiya cewa take malam ka ce a dandali akwai mutanen kirki kuma akwai mutanen banza. Me yasa su da suka kirkiri dandalin ba su ɗauki matakin kaucewa irin wayancan miyagun mutanen ba?
dalilin da yasa saboda mugun mutum ba zai fito a a goshinsa ya rubuta ya ce ni mugu ne ba ba zai rubuta a kirjinsa ya ce ni mugu ne ba ba wanda zai sani sai in hali ya riga ya yi sannan ake sanin mugun saboda haka za ka yi wa kowa kyakkyawan zato ne sai in tafiya ta yi tafiya ne ake gane menene cewa ba ba a sanin macico sai miya ta ƙare yau wato sai an yi tafiya an yi tafiya sannan za a gane waye yake da kyawawan halaye waye yake da munanan halaye saboda haka ba za a iya sanin wanne ne yake da mummunan hali ba wanne yake da kyakkyawan hali Na'am. Ah, shi kuma isa ahmad cewa yake malam wai mai yasa kullum sai dai a ce waɗannan shafukan daga turai kawai suke amma mun kasa ƙirƙirar ko ɗaya anya babu ayar tambaya akan injiniyoyinmu a'a babu saboda watakila injiniyoyin namu hankalinsu bai karkata akan wannan ba karka manta injiniyoyinmu sun fi mai da hankali akan abin da ya shafi rayuwar yau da kullum tabbatar da cewa akwai tsaro tabbatar da cewa hanyoyinmu suna da kyau ah, kula da mutane a asibiti ah, ba da wutan wutan lantarki tabbatar da cewa an samu ruwa ingantacce wayannan su ake kira development issues abin da ya shafi al'ummar yau da kullum zancen ka zauna kana gina wani abun facebook na sha'awa na wani abun nan ne abu ne wanda yake baya cikin hurumin su a yanzu amma duk da haka mut- akwai mutane da yawa a afirka kamar Mm.
niger.com ai wuri ne inda injiniyoyinmu suka zauna suka fitar da shi inda 'yan najeriya suka tattaru ake zama ake ta hira Mm.
so akwai su da yawa ana an yi su to amma da yawa daga cikin Mm.
injiniyoyinmu sun fi mai da hankali akan development issues abin da ya shafi ci gaban al'umma Ah, su facebook da sauransu abubuwa ne da ake kiransu social services abu ne wanda yake na ra'ayi ne na sha'awa ne na san kai ne da su babu su rayuwa za ta yi amma in aka ce rashin ruwa da rashin wuta ko kuma Mm.
hanya mara kyau Mm.
to duk wannan abubuwan za su shafa al'umma kake jin injiniyoyinmu sun fi mai da hankali akan wayannan ni kuma ban ga laifin su ba Na'am.
amma kamar yadda na ce akwai na 'yan Niger ake kiransu Niger website Na'am.
inda za ka je ka haɗu da 'yan Najeriya wanda za a ci dai amma sun fi ƙarfi a kudu Na'am. Shi kuma alkasim cewa yake malam wai shin ina makomar Yahoo Group da kuka taɓa kafawa ko a shekara ta al- ta 2004?
2001 ne To, watan Agusta ta 2001 duk suna nan na'am, Yahoo Group ɗin duk suna nan ba wanda muka soke na'am, ba wanda muka kafe ai, muka muka ce bara mu soke su ko kuma mu rufe su sakamakon cewa mutane yanzu ba sa yi amma yanzu mutane sun fi shiga Facebook na'am.
kuma mu muna alfaharin haka din Mm, cewa facebook din dai ta yahoo groups din aka fara dan lokacin da muka yi yahoo groups a shekara ta 2001 mm, ba a kirkiri facebook ba kwata-kwata na'am, saboda ba a kirkiri facebook ba a duniya sai shekara ta 2004 kuma kaga sai da muka shekara uku kenan mm, muna sadar da zumunci tsakaninmu na'am, kafin a kirkiri facebook a america na'am, kuma duk da haka da aka kirkiri facebook din bata gangaro wannan nan gurin ta zama ga ruwan dare ba na'am, sai da aka kai wajen kusan shekara hudu ma Yeah.
ta wajen uh, shekara ta dubu da takwas shekara ta dubu da tara Mm.
sannan mata- muka fa- mutane suka fara shiga facebook a nan gurin Yeah.
saboda haka yahoo group ɗinmu suna nan Yeah.
ba ba su nan ba na'am.
Ah, amma an akasari ba a yin muhawara sosai saboda yanzu duk muhawara ta koma facebook Yeah.
saboda mutane sun fi jin daɗin facebook din saboda kaga facebook Mm, akasari babu wata doka da ta kulle Mm.
ta ce karka faɗi kaza karka faɗi kaza na'am.
mu ko a yahoo group suna da ƙa'idoji na Akwai mu'amala dokoki.
yauwa kuma ba haka kawai za ka duro ba a'a sai shi moderator din ya yadda ka shigo To, ba wai kawai neman mutane muke ba a'a muna neman mutane ne da za su zo su yi muhara mai ma'ana na'am, shi yasa na'am, muka kukkulle su saboda haka hanyar suna nan na'am. A sako na ƙarshe malam ya fito daga Aminu mai ƙasa. Malam ka ce shafi ba shi da illa. To idan babu rami mai ya kawo rami.
ai kai ka kara mu kai kai maganar illa kai ka kara mu Na'am, amma an ba da amsar wannan na'am, cewa shafi ba shi da illa Eh.
mutumin da yake shafin shine yake da illa na'am, idan mutane suna gida suna wani gini sai ginin nan ya rubuto na'am, ya kakkashe mutane da yawa kamar yadda yake faruwa na'am, za ka ji ana cewa waye ya gina ginin nan na'am, ina architect din ina wanda ya zana ina injiniya ina waye ina duk waɗanda suke da hannu a wannan ginin Mm.
sai an je an lalubo su ana son a ji dalilin da yasa suka yi ginin da har ya riga ya rubuce na'am.
babu wani mahaluki da zai ce ai wannan ginin shine ya kashe mutane a injiniyoyin can su ne Mm, saboda haka wanda a san cewa technology Mm.
fasaha Mm.
ba ta da illa na'am, kai da kake amfani da fasaha Mm.
kai kake da illa na'am, wuka mm, ba ta da illa mm, za ka yi amfani da ita hanya mai kyau za ka iya amfani da ita hanya mara kyau na'am, kai ne kake da illar da manufar na'am. A to malam wa'annan su ne iya sakonnin da za mu iya ɗauka muna godiya malam.
ni ma ina godiya kuma muna da godewa mutane saboda tambayoyi da suke yi wanda ya nuna lallai ana sauraron wannan shirin Mm.
kuma mun gode mun gode saboda ba dan ana sauraro ba za mu ci gaba ba Na'am.
to amma sauraron da ake yi yana da kaim yana da bamu wato tabbacin cewa yayi lallai ana faɗan abubuwan da mutane za su za su fahimta Mm.
ba dole ne a yarda da mu ba Mm, muna son ma a ce a a- a kalubalance mu a ce mu ba mu yarda ba mm, to in aka ce ba ba a yarda da mu ba mu ko sai mu kokari mu kare kanmu to to haka dai za mu samu fahimtar juna wani wani lokaci mu saki Na'am.
wani lokaci wanda bai yarda da mu ba shi kuma ya saki Na'am.
amma dai mafi muhimmanci a fahimci juna ta haka za a ci gaba da ilmantar da juna Na'am.
ba muka ce wai duk abin da muka faɗa daidai ne ba Na'am.
inda mun faɗa ba daidai ba sai a gyara mu Na'am.
alhamdulillah a to mai sauraro duba da yanayin lokaci dole a nan za mu gimtse shirin a madadin jagoran shirin ahmad tijjani lawal sai wadda ta shirya shirin nafisa murtala ahmad ni da na gabatar murtala ilyasu yagi ke cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh